ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan waci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka sharhi na kashfin shubahat na al'allama Ahmad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata mun tsaya akan mas'ala wadda shubahar da mushirkai suke kafawa game da yaƙon wanda ya ce la'ilaha illallah don mi za a yaƙe shi duk da cewa ya saba wa dokoki na musulunci dalilai da mai da martani akan wannan shubaha sun rage sun gabata yau za mu tashi akan gabar da ɗaya daga cikin hujjar da suke kafawa hadisin Usama bin Zaid lokacin da ya kashe mutumin da ana yaki gumurzun yaki ya zabura Usama zai kai mai tsari ya ce ashadu an la ilaha illallah Usama bai bar wannan mutum bai kashe shi labari ya kai wa manzala sallallahu alaihi wasallama Usama ya kashe mutumin da ya ce la ilaha illallah manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu sama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah wannan kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta maimaita ta na nuni game da hadarin kashe musulmi ko kuma duk mutumin da ya ce la ilaha illallah to shine nan suke fadi ga suke kafa hujja cewa mutum in ya ce la ilaha illallah ba a kashe sai dai kuma sun mance da cewa duk da cewa la ilaha illallah mutum ya iya aikata abin da zai warware da ita wannan kashe shi kuma shari'a ta yi umarni da haka shi yasa malam nan yayi tsokaci yake cewa fa amma hadithu usama ta fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam hadithun usama ya kashe mutumin da yayi kirari da musulunci بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله نو أسامة يا كشي وانا متن دزتان شتوى وانا متن بفضب كلمة مسلمتي bai shiga cikin musulunci ba sai dai kawai tsoron kare jinin shi ne da duke shi ba don Allah ba domin ya ga bai ce wannan kalma ba sai da ya ga tabbat mutuwa za ta zo mai in bai faɗi wannan kalma bai faɗi wannan kalma warajulu idan azhar al-islam wajaba al-kaffu an musulman da ya bayyana musulunci to wajibi ne a kame hannu game da kashe shi hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu zalik har sai in wani abu ya bayyana da gare shi abin da ya sabawa wannan kalma ta musulunci لا إله إلا الله وأنزل الله تعالى في ذلك ألا مدوكك يسبكد القرآن أتكون ونن ألا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا كوا أن كي إيماني idan kun yi bulaguro ko kun tahiyaki domin ɗaukakar da addinin Allah madaukaki fatabayyanu fatahabbatu ku tabbatar da imanin wanda ya faɗi wannan kalma da wanda bai faɗi ba ina idan ya ce la ilaha illallah babu zancen kalma wannan ta kange shi daga taba lahiyar shi ko rayuwar shi taba dukiyar shi ko abin da ya ko mutuncin shi ko abin da ya kama da domin ba wanda ya san abin da ke cikin zukata sai Allah madaukaki ba dai ya faɗi a baki ba to shikenan abinda ake nema gare ku ku saurara ya faɗi a baki abinda yake cikin zukata wannan kuma al'amari ne wanda ba wanda ya mallaki shi sai Allah madaukaki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da lokacin da Usama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutuwa ya faɗi ne saboda tsoron takobi yace ashaqaqta qalba ka tsaga zuciyar shi ne ka gani haka nan ne kenan abin da yake cikin zukata mulki ne na Allah ba na wani ba inda ya faɗi ya ce la ilaha illallah shikenan fal ayatu tadullu ala annahu yajibu al-kaf anhu wa tasabbut aya tana nuni akan cewa wajibi ne a kame daga mutumin da yace la ilaha illallah kuma a tabbatar da ka a kace shi a yi bincike in ya faɗi shi kenan in bai yi bincike ba in ba in bai faɗi ba a lokacin nan ne zama to shari'a ta ba da dama a taɓa rayuwar shi fa idza tabayyana minhu ba'da zalik ma yukhalifu al-islam idan ya bayyana daga gare shi abin da ya saba wa dokoki na musulunci kutila to a wannan lokaci sai a kashe shi liƙaunin Allah ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da ya ce fata bayyano yani ku yi bincike ku tabbatar da abin haka ne walau kana la yuqtal inda ba a kashe shi idan qalaha idan ya faɗi wannan kalma lam yakul litathabbut ma'ana to da neman tabbata kan ya faɗi ko bai faɗi ba da baya da ma'ana sai aka gane cewa a nemi a tabbatar da in ya faɗi ko bai faɗi ba idan bai faɗi ba ana iya kashe shi domin shi ne babban manufa ta cewa a yi bincike wa kazalika alhadith al-akhar haka nan hadisi wani daban wa amsaluhu da makamantan shi ma'anaha ma'ana wannan kalima ma zakarnahu abinda muka ambata anna man azhara tauhida cewa wanda ya bayyana tauhidi wal islam da musulunci wajaba al-kaffu anhu wajibi ne a kame gama gare shi bai halitta ba a zub da jinin shi bai halitta ba a taba duke shi bai halitta ba a taba mutuncin shi sabanin yanayin da duniya ta shiga mutum musulmi dan uwanka iya sallah iya azumi iya karanta alkur'ani ka je ka dauki makami ka kashe shi da sunan hujja cewa kai jihadi ne kai kuma ba tare da ka gani ba ya saba wa dokoki na musulunci wanda wajibi ne cewa ya ya tantance a kace a kace illa an an illa an yutabayyan minhu ma yunasibu zalik sai kawai in an ga abin da ya warware wannan kalma shi ma neman shi ake tuba yustatab in ya tuba ya kuma kan abin da yake shari'a ne shikenan sai a bar shi والدليل على هذا أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دليل أكون wannan domin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah zu usama ka kace shi bayan ya ce la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane ba in kashe su ba akwai bambanci yaƙi sababi gare shi dalilin ɗaukakar da kalma ta Allah maɗaukaki addinin Allah shi kuma kisa ana iya yin shi don zalunci shi kuma wancan ba zalunci ba ne umarni ne a duk abin da Allah ya umarni babu zancen a yi zancen zalunci amma kisa kashewa mutum iya iya kashe wani da zalunci ba da haƙƙi ba umirtu an uqatila nasa an umarci ni in yaƙi mutane hatta ya ƙulu sai in sun ce la ilaha illallah lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa huwa allazi qala fil khawarij kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi ga mutumin da ake ce musu khawarij khawarij na daga cikin akidodin su kafartar da mutum dalilin ma'asiya sabo kai karya sai sai kai kafiri ne ka ta amana su ce kafiri ne baka faɗi gaskiya ba su ce kafiri ne duk abin da ya zama to sako ne ba kafirci ba so a wurin su kafirci ne kuma a wurin su jinin ka ya halitta shi yasa wannan harka ta boko haram ta ba mai duniya suka kafirtar da mutane suke kishe mu suke kashe mutum a masallaci iya karatun alqur'ani a ina yake a cikin gidan shi ne ba su bar yara ba ba su bar mata ba ba su bar ba tsohi ba wanda suka bari kuma da wannan muguwa aqida ce to shine anan yace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin khawarij aina ma laqaitumuhum faqtuluhum duk inda kuka gamu da su to ku kashe su la in adraktuhum la uqatlan la uqatla aqtulannahum qatl adil wallahi ku tabbata radda na gamu da su zan zan musu kisa kisa irin na adawa ma a kaunihim min aktarin nasu ibadatan duk da cewa in ka duba yanayinsu za ka ga sun yi kowa ibada wa tahlilan wa tasbihan sun yi kowa yawan la ilaha illallah da tasbihi hatta inna sahabata ya haƙiruna an fusa har sai da ya kai matsayin saboda yawan ibadarsu sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama sai da suka yi ganin kansu ba kowa ba game da ibadarsu sun yi su yawan ibada wahum ta'allamu al-ilma min as-sahaba duk da cewa sun yi ilimi ne wajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma muguwar fahimta ta same su ta wanda su kasar da su kashe mutumin da yake la ilaha illallah mutumin da yake da dai falam tanfa'uhum la ilaha illallah amma duk da haka wannan kalma ta la ilaha illallah bata musu amfani ba wala kasratul ibada ba yawan hallau yawan ibada su bata musu amfani ba wala di'alil islam haka kirarin da suke cewa su musulmi ne bai musu amfani ba lamma zahara minhum mukhalafatu shari'a lokacin da wannan sabawa dokoki na shari'a zai samu a gare su ya bayyana a gare su kenan nan wannan hadisai da wannan ayoyi za mu gama su hudu hukuncin cewa mutumin da ya ce la ilaha illallah tabbat jinin shi da dukiyar shi da mutuncin shi ya kange amma kuma ana lura idan bai warware wannan kalma ta la ilaha illallah in ya warware to wannan baya da wannan kangiya wa kadhalika ma dhakarnahu min qital al-yahud wa qital as-sahaba bani hanifa haka nan na daga cikin hujja abinda muka ambata na kisa da sahaba da manzo sallallahu alaihi wasallama yawa yahudawa yakin da ya musu hakanan sahabbai da suka suka yaki banu hanifa wa kazalika arada sallallahu alaihi wasallam an yaghzu bani al-mustalaq lamma akhbarahu rajulun minhum annahum mana'u zakah haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya so ya yaki bani al-mustalaq lokacin da wani mutum daga cikin su yazo ya ba ya bashi labarin cewa sun hana zakka a gani sun yi imanin zaka amma hana wasu kai sun hana mazala sallallahu alaihi wasallam yayi yunkuyin yakasu hatta anzalallah har sai da lokacin da Allah madaukake sabkar da aya gabanin ya je yake su Allah mace Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu da mazala sallallahu alaihi wasallam ya je ya aika wani wakili daban yaya ku kuka hada zakka suka yi gaugawa gaba ɗayansu suka zo suka ce a'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu hana zakka ba to sai Allah madaukaki ya sabkar da aya ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan ya ku wa'anda kuka yi imani idan wani fasiki ya zo muku to fatabayyanu ku nemi wannan ku tabbatar da me yake da suna da tabbatin labarin haka nan ne ko ba haka nan bane ba wa kana rajul kadhiban alayhi wannan mutum ya zo iya musu ƙarya ne ba gaskiya bane bai faɗi wa kullu hadha yadullu ala anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith allati tajju biha ma dhakarna malai yake cewa kenan dukkan abinda abinda yake nuni abu samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan hadisai to abinda muka rige muka ambata ne walahum shubhatul ukhra suna da wata shubha daban wahiya ma zakara ma zakara annabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nas yawm al-qiyamah yastaghithuna bi adam thumma nuh thumma ibrahim thumma musa thumma bi musa thumma isa fa kulluhum ya'taziru hatta yantahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai ce halin suna da wata shubuha daban shine na daga cikin shubuha su abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadi cewa ranar kiyama bayan dukkan halitta ta tattaru wuri guda suna neman wanda zai cece su wajen Allah a musu hisabi kowa ya san inda inda inda yake tsanani yayi tsanani wannan matsayi zai kai ga zuwan mutum daidai imanin shi inda zai wani wani wanda zuwa shi zai za ta kai ga hau wajen kwabrin shi wani wajen matsarmin a zirzirin shi ko wanda shi wani kai har zuwa ta kai ga tana haɗiye shi a wannan matsayi ne masu hankali za su yi tunani su da kai mu je mu nemi ceto wajen annabawa Allah ya tsame mu daga wannan matsayi a mana hisabi to shine ake cewa shafa'atul kubra wannan sai mutane suka tahi da farko suka je suna neman ceto wajen adam alaihissalam adam ya ba da uzurin shi cewa allah ya hane ni in ci itaciya kuma na ci haka nuhu alaihissalam haka ibrahim alaihissalam haka musa alaihissalam haka isa alaihissalam kowanne idan mutane suka je neman ceto wurinsu sai ba da uzuri ya ce a ai allah ya ce mun kaza na saba daga ƙarshe dai za a ce musu ku je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai sun kai ga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi su fara yace ana laha wannan ceto ni nake da shi ni Allah ya ba dama in ce ta nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi iyawa Allah madaukaki sujada iyaye ban shi da abin da ya dace da shi Allah madaukaki ya ce ishfa tu'ta wasal ko ishfa tushfa wasal tu'ta ka nemi ceto ka nemi abinda kake ka tambayi abinda kake so za a baka ka nemi ceto za a za a baka wannan ceto domin na daga cikin abinda dukkan addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tanadin shi ga wannan al'umma ga al'umma shine ceto kowane annabi ya roƙi Allah da abinda yake so kuma Allah ya biya mai bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni wannan na na to na na yi tanadin wannan rana ce qalu fa hadha yadullu ala anna al-istighathata bi ghairi Allah laysat shirkan su wannan mutane suka ce to ai gashi neman ceto da wani mutum ba Allah ba ai ba shirka bane ba tun daga mutane a ranar kiyama ma sun je suna neman ceto wajen Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da sauran annabawa da Adam alayhi salam mala yace wal jawabu an naqula ba da amsa akan wannan shubha shine mu ce subhana man taba'a ala qulubi a'da'i sarki ya tabbata daga Allah da yayi rihi a bisa zukatan wa'annan mikiyan mikiyan shi fa inna al-istighathata bil makhluqi bima yaqdiru alayhi la nunkiruha neman agaji da ceto ga mahalat daga halittar da za ta iya agazawa da abin da aka nema ta agaza da shi wannan ban ma musu shi ba laifi ba ne ba kama kala ta'ala fi kissati musa kamar yadda allah maɗaukaki ya faɗi a cikin kissan musa alaihi salam fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwwi sai fastaghathahu alladhi min shi'atihi wanda yake bangaren musa alaihi salam ya nemi Musa alaihissalam ya cece shi ya agaza mashi akan wanda ya zama to mukiyinsu ne idan ka gana Musa alaihissalam kama wancan yayi ya bige ya mare shi ya bige shi har ya zama to ya mutu domin iya da karhin da zai hana wannan zalunci a kanshi wa kama yastaghithu al-insan bi ashabihi fil harb kamar yadda halon mutum yake neman agaji da abokan shi wajen yaƙi a gairihi ko wajen wani al'amura daban kana da buhun hatsin da ba za ka iya ɗorawa da kanka ba wani da Allah a gaza mun taimaka mu in ya ɗora sai a ce ka yi shirka a saboda iya iya ɗorawa amma inda bayyanan ne iya wata duniya ka yi kasa kiran shi wani a gaza mun ɗora mun buhu to wannan tabbas ka yi shirka saboda mene iya iyawa amma bayya wurin da zai iya bayya wurin da zai iya agaza ma to nan haka shine mala yace subhanallah ala man taba'a tabi'a taba'a ala qulubi a'da'ihi fa innal istighathata bil makhluq fi ma yaqdiru alayhi la nunkiruha كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا الاستغاثة العبادة ما ليس مؤمن مسلم من إنكارا neman agaji da ceto ga bauta ta ɓangaren bauta allati ya fa'aluna ha inda kubur inda kuburil auliya wanda suke aikata ta wajen kaburrukan waliyai zaka ga mutum ya je wajen kabari iya neman wanda yake cikin kabari ya taimake shi ya bashi lahiya ya bashi arziki ya bashi aihuwa da abin da ya kama da hakan ya kare shi daga wani bala'i ya bashi wani alkhairi daban to wannan irin neman ceto da agaji shine shari'a ta hana au fi ghaibatihim ko kuma mutanen da basta nan ma aika neman su kawo agaji fil ashiya allati la yaqdiru alaiha illa Allah a cikin abiban da ba wanda ya isa ya aikata wannan sai Allah madaukaki idan wannan mutum yayi irin wannan to tabbas ya bar ya warware kalma ta la ilaha illa Allah ya shirka idza thabata zalika fastighatatuhum bil anbiya yawm al qiyamah idan wannan abu ya tabbata neman agajin su ga annabawa ranar kiyama yuriduna minhum an yad'u Allah wannan annaba mutanen wannan suna neman annabawa ne su roki Allah an yuhasaba an-nas an yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul janna min karbil mawqif ko min kurabil mawqif kenan wannan mutane suna roƙon suna neman agajin annabawa ne su roƙi Allah Allah ya musu hisabi yawa mutane hisabi domin su huta 'yan aljanna su huta daga cikin wannan bakan cikin wannan matsayi domin ana cikin bala'i wa hadha ja'izun fid dunya wal akhirah irin wannan neman agaji ya halitta a nan duniya da lahira wa zalika an ta'ti 'inda rajulin salih hayyun yujalisuka wa yasma'u kalamaka kwatamcin wannan shine mutun yazo ka zo wajen wani mutun nagari na kwarai wanda ka san mutun ne na Allah ba azalimi ba ba ta mai ta'addanci ba wanda yake tsallaka dokoki na Allah a'a mutun ne ka san shi mibiyi ne na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama babu laihi ka zo wajen shi hayyun iya raye yujalisuka wanda la'alla ma kuna zama wuri guda wa yasma'u kalamak kuma iya sauraron maganarka fa taqulu la ka ce mushi udu Allah ali wa na dan Allah roƙa mun Allah babu ne ba shi ka roƙa ba ya biya ma bukata a a ka roƙe shi ne ya roƙa ma Allah kuma ba wani kowa ba wanda ya zama to mutum na Allah wanda aka san shi iya da nagarta wannan babu laifi kama kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dhalika fi hayatihi kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake raye manzo ka roƙa mana Allah ya mana kaza wa amma ba'da mautihi fa hasha wa kalla annahum yas'alunahu zalika inda qabri bayan mutuwar shi wannan abu ne wanda yayi nisa ya munana kuma bayyayuwa su zo su roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kabarin shi yasa ba a taɓa sahab samun wani sahabi ba ya je wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya roƙon shi ba shi wani abu bal ankara salaf salih ala man qasada du'a Allah inda kabari bal ma'abuta manya manyan malamai nagar na kwarai sun ki ga wanda ya nihi yin addu'a wajen manzo Allah sallallahu ya roki Allah ma wajen manzo wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ki haka da tsoron kai ya zama to akai da shirka domin shi kabari ba wajen roƙon Allah bane ba ga wata rayuwa wata bukata wa inna ma ana nemawa ma'abucin kabari rahama ne wajen Allah madaukaki a wannan matsayi shi yasa ya zama to sallama kanta aka haramta ta a makabarta ka fuskanci ma makabarta ka yi sallah ta farla haramu ne ba halbe halitta ba saboda mene tsoron kai zama to a fuskanci kabari a roƙe shi a roƙi mabucin kabari fa kaifa bi du'a'i bi du'a'ihi nafsi to ina ma ga mutumin da ya roƙi kabarin shi da kanshi abin da wanda yake cikin kabari ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba wala hum shubuhatun ukhra wa hiya qissatu ibrahim alayhi salam abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk insha Allah sai mu tashi kan sharhi duk da cewa sharha galiban ma abinda malam ne yake ambata sai dan taliki kadan da malam yake